والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم خذ بالجلال وأعلم عما لا تنال وأعوذ بك من الأرض وأعوذ بك من الأمثال التي والأعمال بالنيات من زمان مما ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو راد يجيبها فهجرته إلى ما حاجة إليه اللهم من كلك وسلم وسلم وإخراجه وسلم وسلم إلى وقال به سبب قديما الآيات وبارك وبارك على سيدنا محمد الباقي بما أمر والكاتب بالمال والقداء بالعدل بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وبلاد الأمير أيا همة الشيخ هذه كله كوف وكف لقوم كله على قاصده في حلبه وكفر يشكو بجي فضل كتبك حتى يكون فيها أيا شيخ مرحبا أنت عبادي وأنت أكرمي وأنت ولادي إلى الله أنت أبدي وعالي وحبك ديني دوام الفؤاد والراجي والراجي والمنبياء اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بالمرء وعلى أصحاب الحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وبلاد أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah tabaraka wa ta'ala kawo mu wata Ramadan da kuma kada a yi ubangiji Allah ya kada mu wani bada saboda komai wannan karatu wanda ya ta yau da Allah alhamdulillah barkan karatu zamu sai fara da godiyar Allah kamar yadda Imam Al-Hamid yake cewa afani Allah wa shukran lahu min ma bi kan aw bi shiddati kan tu'addini zamu wata Ramadan kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin Qur'ani cewa ya ayu alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wai da kuka imani da Allah an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta akan al'ummomin da suke gabanin ku hakika za ku yi tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Maulanmu Sheikh Allah ƙara masa yarda yana mana bayani a watan Ramadan yace watan Ramadan wato wannan wani kamar yadda Allah ya faɗa alƙur'ani Allah ya wajabta shi ne akan al'ummun musulmi gaba ɗaya tun zamanin annabi Adamu duka al'ummar musulmi har ya zuwa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai babu wanda Allah ya dakatar da su da yin azumi kamar yadda Allah ya tsara shi kamar al'ummar kamar annabi sallallahu alaihi wasallama da al'umma da kuma al'ummarsa shine yin azumin tun daga hatta da bayan lakum khair labiyam min kai laswadu min khajib thumma atimmu siyama ila al-layl idan cin abinci har sai a wato farin bakin dare ya farin dare ya bayyana muku daga bakin dare wato har sai al-fajr ya hudo tun daga hudo al-fajr sannan kuma sun ma cin musu ya ku shiga azumi har ya zuwa dare wannan kan kila na wannan azumi babu waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya abuta su kamar al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu al'ummu sun ƙara kwanakin azumin mukan ya zama azumin nasu kwana arba'in ne bayan azumin kwana arba'in kuma sai suka soke waɗansu abubuwa za a ci waɗansu kuma ana azumin ba za a ci ba kaga dai akwai ilari a cikin sa waɗansu kuma suka kai ta azumin suka mai da shi kwana uku za a yi ba ci ba sha amma kuma za a ɗan halatta idan ɗan wahala ta yi wahala a tsotsi ɗan wani nono haka dai a dafa shida da mutane yadda za a kai su zai ba kai ba babu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya wadar da su da wannan azumi sai al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam bata canja watan ba bata canja kaifiyar da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ta ba sannan malamai suka ce azumi ji maulana Allah ya kara masa yarda azumi yana nan a bisa matakai guda uku ɗaya aka ce azumi kowa da kowa ne wato har mara tsoron Allah ku kai ma zai iya yin sa shine azumi gaban cin abinci da shan ruwa da kuma kusantar iyali tun daga hudowar rana har ai tun daga gudowa alfijir har zuwa faɗawa rana amma wannan yana yin wannan azumin azumi ne ba zai zama a ce ba mai azumi ba amma azuminsa bai hada shi ji ba da cin mutane ba cin naman mutane bai shaida bai hada shi gulma ba bai hada shi annabiwanci ba bai hana shi ƙarya ba to wannan azumin sa shi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba sa'imin da yawa mai azumi da ya rahu min siyamihi bai da wani abu a cikin azumin sa illa sumu wal arshu sai dai kishirwa da yiwa kawai azumi mataki na biyu wato zai iya zama mai azumi dan ba za a yanke masa hukunci da wani azumi ba sai a lahira ba zai samu ladan azumi ba domin ya karya azuminsa da cin naman mutane ya karya azuminsa da zagin mutane ya karya azuminsa da aibata mutane ya karya azuminsa da kare-kare azumi na biyu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana kullu amal ibnu adama duk aiki da dan adam nasa ne illa sawm sai dai azumi fa innahu domin shi azumi na izini azumi azumi kan fa innahu li nawali wa ana azumi bihi ni zan saka da shi saboda haka fa idza kana yawmu sawm alaikum idan ranar azumin da yanku ya zo fala yaskab kada yayi magana wato kada ya tsara gido a cikin magana ya dinga yin magana ba kai ba gado ba kan gado ba ladabi a cikin sa murya kaman kaman dabba dai wala wala yakab wala yajhal kada kuma ya jahilci shi da ya dinga kalmomi na bata kalmomi munana wala yakab wala takahara la yaskamu la yaskamu in imran shatamahu idan mutum ya zo ya neme shi da fada ya zage shi ko ya ya zage shi ko ya aibata shi da wani abu shi kar ya zage shi ce masa ko kul ya kul bal ya kul sai ni mutum sa'imun ni mutum ne mai azumi ni mutum ne mai azumi ma'ana ɗayan biyu ko ya gaya masa to wane wannan zage-zage da kake yin nan ka duba yanayin da kuke ciki ba lokacin azumi saboda haka wani abubuwa da cikin kana nufin fada ma kai ma haka ba ka ji tsoron Allah ka kiyaye domin ni na azu ni na san girman azumi da wani Allah wannan kalmomin ko za ta sa shi ma wancan din ya tuna da Allah ya gane girman azuminsa ya gane ko kuma in nimrun salimun cewa ba zai jahilci ba ba zai rama ba zai ba wa kansa amsa cewa ni fa bai kamata da ce wannan mutumin ba domin ni mutum ne mai azumi azumi ko shar'insa kamewa ga barin alfasa da munanan maganganu da miyagun zage-zage ma'ana ya hakurtar da kansa ya bar shi ya gama shaidancin da ya zabe domin ne la kaluhu kwamin sa'in warin bakin mai azumi abiyabu inda Allah shi ya fi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala min rihin miski daga wato ruwan zafin wato daga ƙarshen alluki saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa imam wato sabara ya rawaito a cikin hadisinsa da isnadi mai tsare da ubari sun sami yana cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala yawmal wata rana ya faɗa wa hadara ramadan alhali wata ramadan ya zo yana cewa atakum shahru atakum ramadan shahru mubarakun yashkakum Allah fihi fayanzilu rahmatu wa yuhbidu وينزل الرحمة وينزل الرحمة ويغل الخلايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله إلى تنافسكم ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من ظلم فيه من ظلم فيه بركة الله من ظلم فيه رحمة الله فقال صلى الله عليه وسلم yana faɗa a cikin hadisin Ubadu bin Samit yana cewa watan Ramadan ya zo muku wata ne mai albarka Allah tabaraka wa ta'ala yana zai ce muku a cikin sa ma'ana Allah yana yin tajalli a cikin watan Ramadan da rahamar sa fa yunzilu rahmata sai ya saukar da rahama wa yahuddul kadaya ya sayar da manya-manyan wato kadaya kurakurai na zunubai yana yi wa yana wa ya saukar da rahama ya kuma sanar da zunubai wa yastajibu addu'a ya kuma karbi addu'a saboda haka Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana kallo ila tanafusukum ya zuwa ga sauku wato tanafusukum kai wato gafarku wajen ayyuka na alheri da ayyuka na lada wa yubahi bikum malaikatahu sannan kuma yana yin mubahati yana alfahari da ku a mala'ikunsa yana cewa ga bayina nan suna azumi suna karanta alqur'ani suna ta tasbihi saboda haka manzo Allah ya ce Allah fi anfusikum khairan sannan kuma ku nuna wa Allah wato a cikin kawunan ku ku nuna wa Allah alheri ma'ana kamar yadda Allah yake dukiya da ku yake alfahari da ku a cikin bayi yake cewa ku bayin da ne masu azumi to kuma ku nuna wa Allah alheri ma'ana ku nuna wa Allah dagewanku da da ibadarku da sadakarku da zikirin Allahnku da yafewarku da ayyukan alherinku a wannan wata fa inna shakira domin ma matsiyaci a lahira shi ne manomi mafi barakatullah rahmatullah wanda aka haramta masa ramar Allah ba na matsiyaci shi ne wanda wata ramadana ya zo Allah ya haramta masa ta kafin ba ya iya komai sai bacci Allah ya kiyaye mu haka nan imam al-bayhaqi ya tsalla hadisi a cikin abu iman daga abin sa'id ibn khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza kana awwal laylatin min ramadan فتحت أبواب السماء ولا يغلق منها باب حتى تكون آخر حتى تكون آخر ليلة من رمضان وليس عبد مؤمن يصلي في ليل يصلي فيها إلا كتب الله له ألفا وخمسمائة حسنة في كل شجرة وبنى له بيتا في الجنة من يأخذ منها امرأة لها ستون ألف باب لكل باب منها قصر من ذهب موشي بياقوتة حمراء فإذا قام أول يوم من رمضان غفر الله له ما تقدم من ذنبه إلى مثل ذلك اليوم من شهر رمضان واستغفر, واستغفر له كل يوم سبعون ألف ملك من صلاة الغداة إلى أن توارى بالحجاب وكان له بكل سجدة سجدها في شهر رمضان بليل أو نهار شجرة يسير الراكب في ظلها خمسمائة عام قال البيهقي وقد رأينا وقد روينا في الأحاديث المشهورة ما يدل لهذا أو لبعض معناه إمام البيهقي يأتي حديث أشم شعب أشم شعب الإيمان يكي أبي هريرة أبي ليل لكل ياتي وذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا ya kasance farkon watan Ramadana wato farkon dare na watan Ramadana za a buɗe duk ƙofofin aljanna wala yughlaqu minha babun ba za a buɗe ba za a yi ko ba ɗaya ba hatta ta kuna akhiru lailatin min ramadan har ya zuwa ƙarshen dare na watan ramadan wa'annan ƙofofi na aljanna suna buɗe wala na cikin Allah ƙara masa yarda yace malam buɗe ƙofofin aljanna shine Allah tabaraka wa ta'ala zai buɗe zukatan bayi ya cika ta da tausayi da rahama ya nishaɗantar da ita babu wani aiki na alheri wanda zai karɓi a zuciyar mutum wanda ba zai iya wanda zai iya yi har illa fata yayi ko wani zikirin Allah ko wani tasbihi ko wani karatu alqur'ani ko wata sadaka ko wani yafewa ko wani gaida mara lafiya ma'ana dai duk wata kofa wanda Allah zai ba mutum aljanna to Allah tabaraka wa ta'ala zai yi masa buɗi ya yassare masa mashik wato ya yassare masa wannan aiki kuma dama da yayi shi wata Ramadan ne kofa a buɗe take duk abinda ka jefa fadawa zai ina ba na ganewa za a buɗe kofofin aljanna game da komai kai na alheri zai tafi saboda haka idan mutum ya ba za a buɗe ko ba za a kulle ko ko ba ɗaya ba har sai ya zuwa ƙarshen watan ramadan babu wani ba wani sabon muminu ba wani ba mumini wanda zai yi sallah a cikin wannan dare na watan ramadan ko dara ne na watan ramadan sai Allah ya rubuta masa da kowace sujjada sai an rubuta masa ladan wato sujjadan nan ta sallan farilla ne ko ta sallan nafila a dare ne ko a rana sai Allah ya rubuta masa lada a kowace sujjada hasana dubu ɗaya da ɗari biyar kuma za a gina masa gida a janna na ya kudan bi a hamra in na ce gida a janna ina nufin estate ma'ana aukuwa guda da ya kudi hamra kuma yana da kofa kamar kofar gari mashigar mashiga kofa dubu sittin kowane kofa kuma akwai bene na musamman wanda Allah ya da azurfa aka yi masa ado da ya kudi da faida kama sa'ibu idan mai azumi ya yi azumi na farko a watan Ramadan Allah zai gafarta masa ma ta kaddama min zambihi abin da ya gabata na zunubin sa gaba daya wato ila mithli zalika al-yawma min Ramadan ya zuwa abinda ya gabata wato za a dauko tun daga azumin bara har ya zuwa wannan ranar azumin da na farkon nan za a yafe maka zunubanka gaba daya sannan kuma kowace rana Allah zai waye tun daga sallar asuba har ya zuwa rana ta fada Allah zai waye mala'ika dubu saba'in suna nema maka gafara suna nema maka gafara suna yin gifari suna roƙon Allah ya gafarta maka har ya zuwa rana ta fadi ko mutum kowace sujjada daga cikin sujjadan da zai a dare ko rana to zai sujjada matafiyi zai yi tafiya a za a kafa masa za a kafa masa bishiya a aljanna wanda tafiya a cikin wannan inuwa ta wannan bishiya tafiyan mahayi mai ƙarfi kamar ka ce tafiyan jirgin sama na shekara ɗari biyar ne a wannan a kowace shekara da mutum ya yi a watan ramadan imam al-bayhaqi ya ce mu har mun rawaito daga hadisai masurai abin da yake ƙarfafa wannan hadisi ko kuma cikin ma'anar wannan hadisi na'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم منكم يقولون إما يأتينكم رسل منكم يقولون عليكم آياتي فمن اتقى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا لآياتنا واستكبروا عنها أولئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا بسم تعلمون الله الرحمن الرحيم إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قل كجا إنما حرم ربي الفواحش وبيدنا يا حرمتا الفاشوش من من ينزلبي قال في القرآن يا أبيش الفواحش أنا بابا بدك جاغولا شاشي ولا كما شيل الزنا شيل الكبائر كالزنا ما ظهر منها abin da ya bayyana daga cikin zina wa ma baɗar da abin da ya ɓoya wal isma da kuma saƙo kamar saɓa wa iyaye kamar yanke zumunci kamar jiba kamar annalimanci wal bagai da kuma zalunci shi ne ta'addanci a kan mutane ba tare da gaskiya ba kamar kashe rai ko abin da ya yi kama da shi gaban yin haƙƙi ba tare da gaskiya ba sannan Allah tabaraka wata'ala wa ya hana ku an ya hana ta muku an shirku billahi ku shirka da Allah ma nan da sun yi sultana abinda Allah bai saukar masa da hujja lai na aikata shi ba wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun sannan kuma ku aikata ku gaya wa Allah abinda ba ku sani ba shi ne ku yi ƙarya shehu Allah ƙara wasu lafiya shi wannan aya mai girma ya ambaci manya-manyan zunubai gaba ɗaya sai dai ya jinkirtar da mafi girmanta wato ya yi ta dai su wato a bisa sama sama yace harama rajiyar fawaisha Allah ya haɗa alfata abin da ya tura daga cikinta da abin da ya bayyana yace ita ce zina yace wal isma kuma sai sama kadan ko kuma jami'ar ma'asi kamar abin da ke sama da su da su jiba zancen mutane da Allah limanci da su cin riba sai aka yi sama kaɗan kuma aka yi sama walbare da zalunci zaluntar mutane wannan shi ne mafi girma daga duk na baya sannan ya kawo abin da kowanne girma kuma shi ne shirka da Allah ta baraka wa ta'ala da cewa an shi kuma billahi ba da da zubi tsara sannan mafi girma daga duk wannan gaba ɗaya an taqulu ala Allah ma la ta'lamu shi ne ƙarya ko shi da wani abu shi ya faɗa wa ya faɗa wa Allah abin da bai sani ba ko ka kirkiri abu a cikin halittar Allah wanda Allah bai nufi halittar sa ba wa taqulu allahi ma la ta'lamu wa taqulu allahi ma la ta'lamu shi yasa wani yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ayyuhal mu'minu fa qala qad yaqa أشرب الكلب كم المؤمن فيقال قلق شيء يزلي المؤمن يزلي السوء يكي أتى سامو باتن رانا يربو yanzu muminin yakan sha giya yace to zai iya abuwa yace masa a yake dubul muminu mumini zai yi ƙarya yace la mumini zai yi ƙarya ba saboda haka yanzu dai shi da kalin kasa duk lokacin da ya san cewa shi ba ya jin kunyar share ƙarya ko da a yaronsa ne zai ba shi wani abu kaje ka dawo zan baka alhali ba zai baki ba to ya gane rukuninsa na imani yana da rauni da sosai don da wuce ƙarya ma. أعوذ بالله ولكل أمة أجل نعم
ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكم كل أمة أجل قوة الأمة كان هذا مدة إيا لوكة عند الله يبارك فإذا جاء أجلهم إذا أجل زيادة لا يستأخرون ساعة فذاب سبب جنكريبا كودا ساعة ولا يستقدمون فذاب مقبل أجل زيادة
يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا بني آدم يا كلايا آدم عليه السلام القرآن duk lokacin da Allah ya kira ɗan adam da ya haɗa shi da bulu adam ko abin da zai biyo baya girmamawa ne ko umarni mai daɗi ko shiryatarwa mai daɗi amma in an kira mutum a sunansa na mutum mutum insani to abin da zai biyo baya zargi ne ko faɗan laifinsa ولكل أمة أجل الله تبارك وتعالى يلا جاي أمر يا بني آدم يا قويا يا آدم إما يأتي أنكم رسل منكم إما من ذنين تزومك لك وجهنا أما لك تشوفك يومك يقصون عليكم آياتي suna kiskantar muku shi ne suna karanta muku suna yi muku bayanin ayoyi na a gare ku famanittaka wanda ya tsoron shirka da Allah wa aslaha ya gyara aikinsa a duniya to fala khawfun alaihim wannan babu tsoro a kansu wala hum yazalun sannan kuma su ba su kasance suna yin baƙin ciki ba ranar alƙiyama ranar tashin alƙiyama wato Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna wa ƴaƴan Adamu hanyoyi guda biyu shine jin tsoron kafirci da kyakkyawan aiki kai kaga imani ne ko illa da jin amalu a misaliyati da su kenan wannan hanyoyi guda biyu shine matsayina guda biyu da dan adam wanda ya rike su to babu tsoro a gare shi babu baƙin ciki a duniya da lahira wallahi da kafirci والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كذبوا بآياتنا وإن تتكلم عن آيوهم واستكبروا ثم girman kai an haɗa barin ayoyinmu to ula'ika ashabun layl wa yajalin ka sune ma abota wuta hum fiha khalidun su masu dawwama ne a cikin wuta na Allah ya kiyaye ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ومن azlamu ai babu wanda yake mafi zalunci daga mutumin da yake kariya ga Allah tabaraka wa ta'ala ya dangana masa cewa Allah yana da abokin tarayya ko kuma yana da ɗa ko kuma yake kariya dai wanda ya danganta da Allah ko ka zama da ayati ko kuma ya kada ka da ayoyin alqur'ani wayannan ka kula ika yanaluhum nasibu wato rabarsu nasibuhum يلبس زي قالت من الكتاب لكن الله يرد جامس أتكين لو المعبوس لأرضك للافية لأرضك لتوقع تدنيا لكن الله يرد زي قالت شوية نمت وقولا سنكري سادة الله سنكري سادة سنكري الله سنكري سادة الله ko shariki ko sun karanta da ayoyin alqur'ani to abinda Allah ya rubuta musu na rabon su a rabin mafudu na arziki da azali da mulki da komai za su same shi hatta idza ja'alu rusuluna har sai lokacin da manzannin su suka zo musu su ne mala'iku ya tawaffawlahu wasu suna karɓar rayukan suna ƙarar da su da suna wafatar da su ƙaru ko su gaya musu don zargi aina ma kuntum tadkuna to yau kuma ina abin da ko kasance kuna bautawa ko ma bayan Allah tabaraka wa ta'ala qalu ballu anna ai tasjim ballu anna ba ba ganin kuma kuka bari mu ba ba ganin Allahu akbar wa shahidu ala anfusihim a wannan lokaci lokacin da mala'iku za su karɓi ransu za su yi shaida da kansu akan kawunansu بأنهم كانوا أنهم كانوا كافرين ذات كفر وابوك بالشيء كافرين قال
قال ادخلوا في أمم قد خلت قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أولاهم قالت أولاهم لأخراهم ربنا ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم فآتهم عذابا ضعفا من النار
قال تعالى الله تبارك وتعالى أنا أخاف على القيامة ادخلوا في جهنم بأمم وشقات جملة الأمم من دار kalkan wanda ta gabatu a gabaninku ta daga aljanu da mutane a cikin wuta duk lokacin da wata al'umma ta shiga cikin wuta in ta samu yan uwarta ta gabanta da al'umma za ta la'aji yan uwarta ta ce mata Allah bai tsire miki ke da kika jawo mana wannan ku kai mummuna kuka zo muka koyi da ku hatta idan jaraku har sai duk lokacin da suka haɗu da juna a lahira gaba ɗaya na farko ya haɗu da ƙarshe gaba ɗaya fi ha jami'a da cikin gaba ɗaya قالت أوليهم قالت قريهم لأوليهم sai na farko su faɗa ana wato na ƙarshe su faɗa na farko wato su ne masu ji za su faɗa wa wa'anda aka ji cewa rabbuna wai za su kai ƙara ba su suna shuta rabbuna ha'ula wa'annan fa da kake gani aballuna su suka fatar da mu su suka gadar mana da kaza muka ji su fatihim azabar zaifar ya Allah duka dai muna cikin azaba gaba daya amma tun da wayannan mugwayen su ne suka fatar da mu ba dinnin ka musu azaba na wuta Allah da ba ta za sai faɗa da da kullun minkum wa minhum kowanne daga cikin ku da ku yana da ninki na azaba abin ninka wala قال الله تبارك وتعالى لكل ضيف kowanne yana da ninki sai dai ba ku san abin da yake zai kasance a kowace jama'a ba na وقال إمام فرعون فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ga azaba ga zuriya wa qalat ulehum na farkon wayanda suka halakar da wayanda suke mabiya za ka faɗa min kurehum ga na ƙarshen su abubuwan bi kama kana lakum alaina min qabri babu wani kwamana a kan kuma ɗan kirkar kanku ne ai manzo yana kiran ku ka kira ku kuka fi mu saboda haka a wani magana mu da ku daidai ne kullum ba ba ba nan ba ba ka nan ba ina ne kullum ba ku da wani fifi fifi ba gare mu li annakum lam takulu ma dan bi sababi da ba dan mu kuka sabu ce ba fa nahnu antu sawa'un su da zai mishi fa zuqul azaba saboda ku kaddan sai Allah ya musu gaba ɗaya kai fa zuqul azaba ku da azaba bima kuntum taktibuna da abin da kuka kasance kuna tsoronta na'am إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين إن الذين كذبوا وإن الفقرية بآياتنا لآيهم واستكبروا سكي جرما كي أن هذا غير آيهم وفي إيمان جيدا وإن لم لا تفتح لهم أبواب السماء وضاء بهم قوموا في السماء لوكة الرأي سما لرأيك السبايا mutuwa ba sai dai a jefa ta zuwa fitiyi tsakanin mumini shi kan za a yi sama da ransa har ya zuwa indiyi la yadkhuluna aljannata sannan ba za su taɓa shiga aljanna ba in ka ga sun shiga aljanna sai dai in zai wura kuni ya shiga ta cikin kafar allura ba zai yi ba kuwa wa kazalika haka nan da cikin mujrimin muke sakawa kafirai ba sa shiga aljanna har abada
لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواد وكذلك نجزي الظالمين cewa Allah kana wasu yanci al-kuffar kafirai wato kashi biyu ne akwai kafirai iri-iri da kuma kafirai na ma'ana kafirai irin kije su ne wanda suka kafin cewa Allah tabaraka wa ta'ala wanda kuma ya so su kafirai ne kafirai da biyu kuma su ne kuma lazina ta sayra ila Allah su ne wanda suka bar tafiya ya zuwa da Allah ulaika wa yasalika la yadkhuluna jannata al-ma'rifati wa la shiga al-janna sanin Allah ba har sai raƙumi ya shiga wato ta kafan allura ma'ana haske sai wato haske sun yi fana'i ga barin samuwarsu sun ga babu komai babu su to in ka zama ba komai ba kowa ba kai sai Allah kan kafara ta kafara ku allura bare su bare akwai kare ma wanda ya kasu ruwa na'am lahum min jahannam mihadu wayannan kafirai su yabo suna da mihadu wato shimfiɗa daga wutar jahannama wa min fawqihim a saman su kuma akwai gawashin wato rufi na wuta wato daga wannan gawashin shi ne ba ba haushe ya samu gaushin wuta saman su akwai gawashin shine rufi rufi na wuta wa kazalika haka nan dai na tsitsin zalimi da muke sakawa الظالمين
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
والذين آمنوا والذين إيمانوا بالله تبارك وتعالى وأمن الصالحات في أيها نجل لا نكلف نفسا باما أولى ولئن إلا وسعى بأبنا ذات إياه أولئك أصحاب الجنة وإن في إيمان إذا الله في أيها نجل ثم كما أول في أيها ليلة إن ذات إياه سنة ما أبو الجنة هم فيها خالدون su masu dawwama ne a cikin aljanna in sun shiga aljanna ga yanda yanayin su zai kasance wani tsara ونزعنا ما في قلوبهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء
غل ونزعنا من كل ما في صدورهم abin da yake cikin zukatan su yan aljanna min gillin da mugun kuduri wanda yake tsakanin su a cikin duniya har sai da sai na ali fada yake yayin da wannan aya ta zama yake nazarin fina ala badani wannan aya ta sauka ne akan mu mu ahalin mutanen badar Allah ya zo Allah zai cire abin da yake tsakanin su na adawa har su zama ɗan uwan tsarkin soyayya da juna tajribi ta fi anharu koramu suna gudana ta min tasihim ta karkashin su wato karkashin gidajensu wa qalu lokacin da suka dawwama suka tabbata a cikin gidajensu kowa ya zauna sai ce alhamdulillahi allazi hadana li hadha godiya ta tabbata ga Allah allazi hadana li hadha wanda ya shigar da mu ya zuwa wannan aiki wanda zai shigar da mu wannan aljanna وما كنا لنهتدي والله مو كان دي دان كارن كمو ne ba mu kasance za mu iya saba wa kan shuciyan mu ne mushriyatu ya zuwa aikin da zai kawo mu aljanna ba laula an hadana Allah bayan ba dan Allah ya shirka da mu ba laqad ja'at suratina bil haqqi haqiqa wato manzannin ubangijinmu sun zo da gaskiya to a wannan lokacin da suke wannan godiya a cikin aljanna wa nudu sai a kira su daga min ibal min jihati min sa'atil qudsi daga sa'al qudsi na Allah daga jihar Allah tabaraka ta'ala wa nudu an tilkumul jannati allati kuntuha wa shanan ka ita ce aljanna da az wal wal wal wal an tilkumul jannati wa shanan ka ita ce fa aljanna nan da ake ba ku labarin ta kuna duniya alqur'ani yau kuntuha an gadar da ku ita bima kuntum ta'maluna da abinda abinda kuka bace kuna aikatawa a duniya na ayyuka na alheri salloli na farilla na salloli na farilla azza salloli na nafila zikirori na farilla zikirori na nafila sadakoki na farilla sadakoki na nafila azmomi na farilla azmomi na nafila na wani gauri ya kalle ni wai na ta zikirori na farilla akwai zikirori na farilla mana shi ne kayan alƙawarin za ka bauta wa Allah kullum kamar Allah yadda Allah yake cewa a ambace shi fil gudu wal asali fil ashi wal ibkari fil haka ne ko to kai alƙawari za ka yi lazimi istighfari dari salatul fati dari la ilaha illallah dari da safe kai alƙawari za ka yi haka da yamma kai alƙawari za ka yi tsakanin dare da tsakanin dare da rana kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa inna dina yusrun addini sauki ne falan sha ku dauki abin da za ku iya falan sha da dina hadu babu wani mutum da zai tsananta addini akan zai tsananta shi illa galabahu sai addini ya yi jaye fa sabbidu ku yi sadara wato ku ji dacewa wa qaribu ku kusanci darajoji wanda inu ku nemi taimako a wajen gudanar da ibadar ku bil kudwati da da yin abu da sassafe kamar lazumin safe wannan haƙi da yin abu da maraice lazu kamar lazumin yamma wa shay'in mun da turda ku riki wani lokaci na ibada kuma lokacin aduwan dare zuwan dare da na rana kamar tsakanin magarba da isha na wazifa ko tsakanin asuba da wayewar gari na wazifa wa shay'in mun turda wannan shine ayyuka na alheri wato ayyuka zikiri na farilla kenan sauran kuma su aura da suke yariya salatul fati ba adadi subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim adada ma alimu min ma alimu rizqi ma alimu ga sunan dai subhanallahi wa bihamdihi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala subhanallahi wa bihamdihi wanda yake subhanallahi wa bihamdihi dubu daya a yini ya fanshi kansa daga wuta haka idan mutum ya subhanallahi wa bihamdihi dari an ya sai masa zunubansa haka nan idan ya subhanallahi wa bihamdihi da dare za a rubuta masa ladan kiyamun laili kamar bai barci ko da miki ne ba haka nan wanda yawa annabi salatu dari in zai kwanta to koda wani ya kwana yana ibada to shi ma za a rubuta masa ya kwana yana ibada bai rinka ba wannan shine jannatin da tuwunsu muha bima kuntum تعملون تابين دا كن كفشي كنا أيكتاوا الحمد لله رب العالمين الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد المهدي المهدي والكاشف المهدي على كل حق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه اجمعين لا يسمع صوت الصلاه والمعبد والكائنات وظهرت ارواح الصالحين وكلمات جدتك على كل الهادي وسجدتك اسمع في كل عرب مسؤول وقال الاله الا رب الشعب المسؤول لك الحمد على ما كان وما يكون ولك لك الحمد على ما كان وما يكون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ورحمه الله والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين